السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya da girmamawa ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci ya kawo mu irin wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na watan Ramadan a yau muna ɗaya ga watan Ramadan shekara 1441 a hijirar manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 24 ga watan wato hudu shekara dubu biyu da ishirin wannan lokaci lokaci ne mai tarin albarka da muke gabatar da darussa na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alamin islamic foundation a kowace shekara kamar yadda aka saba wannan shekarar salon karatun ya sha bamban da sauran lokuta na cewa jama'a masu halattar karatu sukan zauna ne a gidajensu domin karatu ya isa gare su ta hanyoyin sadarwa ta rediyo da talabijin da sauran kafofin sadarwa wannan tsarin shine wanda aka zaɓa wanda ake fatan zai taimaka wajen kare lafiyar al'umma domin cinkoso yakan iya zama dalili na yada wannan annoba da ake tsoron wato shiganta cikin al'umma kuma ko da waɗanda suke kusa da wannan masallaci ne ana buƙatar kowa ya zauna a inda yake a gidansa domin karatun ya isa gare shi amma ba a zo masallaci a taru ba haka a sauran wuraren karatu duk abin da aka tsara aka itifaki a kai kenan domin an gano cewa wannan cutar takan yaɗu cikin al'umma matukar ana samun gogayya da cuɗanya ta hanyar haɗa hannu tari da makamantansu Allah muke roka ya ba mu lafiya ire-iren wayannan jarrabawa yakan samu al'umma ne daga lokaci zuwa lokaci domin Allah ya tantance na kwarai cikin wayanda ba na kwarai ba sannan kuma Allah maɗaukaki yakan jarraba bayinsa da abin da ya ga dama cikinsu akwai wayanda zunubansu suka yi yawa Allah zai dawo da su ta hanyar wannan jarrabawa domin su tuba zuwa ga Allah wasu kuma ba su da zunubin amma Allah yana so ya ɗaukaka darajansu sai ya jarrabe su ya ba su wannan ɗaukakan saboda haka wannan annoba abinda ake bukata ga al'umma a yi addu'a mazan masu dogoro ga Allah masu tawakkuli masu yaƙinin cewa abinda Allah bai rubuta maka ba ba zai same ka ba abinda Allah ya rubuta maka zai same ka ba makawa to in kuwa abinda Allah bai rubuta maka ba ba zai same ka ba in abin da ya rubuta maka zai same ka to me amfanin a ce ku zauna a gida me amfanin a ce ku wanke hannayenku ko ku shafa abin da zai kawar da datti da sauransu eh wannan min babi al-akhdh bil asbab ne abin da malamai ke cewa babi ne na daukan sababi kai kai abin da aka umurce ka sauran ka barwa Allah tare da mun zauna a gidajenmu ai ba mu kare kanmu daga mutuwa ba coronavirus kuma gayan abin da take wa mutum shine mutuwa ashe kenan ba mu tsira ba babu coronan ana mutuwa wannan kada mutane su jikkata ne kada a isar wa mutane ba su da dalilin sadarwa ga cutan wannan shi ake gudu shi yasa aka ce a ɗauki wannan sababi a kare kai kuma wannan lokaci ne na wato ta'atuf da takatuf ma'ana a tausayawa juna a taimakawa juna a karfafi juna saboda wasu a dama ya rayuwarsu take balle kuma ga Ramadana ya zo, a Ramadan ɗin ma a ce kada ku fita, wani ma mai yiwa sai ya fita an ganshi za a bashi, yanzu ba a ganshi ba balle a bashi, wani an bashi bai ga abin sayan ba balle ya saya, to kaga wannan ma wani aiki ne babba, saboda haka ana jan hankalin ‘yan uwa masu wadata masu hali su taimaka su tallafa wa bayin Allah wayanda ba su da hali wayanda ba su da ƙarfi a tausaya musu Allah ya tausayawa bayinsa masu tausayawa wannan wata na Ramadan kamar yadda muka sani wata ne da ke cike da albarkatu da alkhairai masu yawa wata ne akwai rahama akwai ‘yantarwa daga wuta akwai buɗe ƙofofin aljanna akwai rufe ƙofofin wuta kullum mai shela zai yi shela ya kai mai son alkhairi ka zo ga lokacin alkhairi ya kai mai son aikata sharri ka takaita wannan ba watan aikata sharri ba ne kuma kullum ana allah maɗaukaki yana ‘yantar da waɗanda da an rubuta su ‘yan wuta ne yana ‘yantar da su zama ‘yan aljanna saboda haka muna fatan allah ya rubuta mu cikin ‘yantattun bayansa ya ba mu aljanna cikin rahamarsa ya sa mu ribanci wannan wata na Ramadan wato ya zamanto dalili na samun rabotanmu kada mutane su manta a shagaltu da damuwar da ake ciki kar a manta da bautawa Allah ibada a lokacin fitina tafi ibada a lokacin zaman lafiya saboda haka kar mutum ya damu da wannan damuwar da ake ciki ya damu da ya zai ya samu kusaci ga Allah ya za mu yi mu samu ‘yantattu ya za mu yi mu samu kaso mai girma a cikin bautawa Allah mu damu da wannan Allah ya datar da mu ga sunar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba bara mun tsaya ne a cikin suratul zumar mun tsaya akan aya ta 53 ta 52 muka tsaya za mu tashi akan ta 53 badin Allah madaukakin sarki qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم a wannan ayar wato Allah madaukakin sarki yana kira ne ga bayinsa masu sabo masu aikata zunubai masu kafirci da sauransu zuwa tuba zuwa komawa gare shi subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki mai yawan gafara ne ga dukkan zunubai ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi ya zunubin mutum ya kasance yawansa Allah ba zai duba wannan ba yana duba ƙarfin imaninka da ƙarfin nadamarka da ƙarfin komawanka zuwa gare shi Allah maɗaukaki babu zunubin da bai gafartawa yana ce da mu ulka ce da su ya ibadiyar ladina asrafu ala an ya ku bayina waɗanda suka yi ɓarna ga kawunansu asrafu sun yi israfi sun yi ɓarna wajen tauye daga abin da Allah ya ce aikata sun yi ɓarna wajen aikata abin da Allah ya hana su aikata la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah Allah yana da rahama Allah yana da jin kai Allah yana son mu shi ya halice mu ya bautar da mu ya ba mu rayuwa ya ba mu lafiya ya ba mu ci da sha ya ba mu dukkan abin da muke so amma yana kiran mu cewa zunubin da muka aikata muka saba masa bai zo mana da azaba kai tsaye ba sai da ya kwadaitar da mu ma yana cewa kada mu fidda tsammani daga rahamarsa ulka ce da su ya ibadiya ya ku bayina ya yi idafan bayin zuwa gare shi alama ce ta kulawa bai ce ka ce ya aiku mutane ba a ka ce da su ya ba ku bayina ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi barna ga kawunansu la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah ya ku waɗanda kuka yi barna ta wajen aikata zunubai aikata kafirci aikata shirka aikata manyan zunubai tauye mudu zaluntan bayin Allah la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah ya ku wayanda kuke wasa da sallah ya ku wayanda kuke wasa da addini masu wasa da bada zakka a cikin lokaci masu wasa da biyayya ga iyaye masu walakanta iyayensu Allah yana kiran ku yana kiran mu gaba ɗaya ya ko inda kuka yi ilimi kuka boye iliminku ya ko inda kuka yi ilimi ba ku yi aiki da iliminku ba ya ko inda Allah ya ba ku dukiya kuka saba wa Allah cikin dukiyarku wajen ayyuka na zunubi kuka saba wa Allah cikin dukiyarku wajen kin aiwatar da abin da Allah ya faɗa na taimakawa gajiyayyu tallafawa na kasassu ɗaukan ɗawainiyar danginku na kusa ku da ba ku yi haka ba kada ku bidda tsammani daga rahamar Allah ya ku inda kuke wato walakanta waɗanda Allah ya ɗanka muku a hannu na matanku na ‘ya'yanku masu walakanta iyalai masu tozarta matansu wasu mutane mu'amalarsa ba ta da kyawu da ‘ya'yansu ba ta da kyawu da matansu ba ta da kyawu ga danginsu amma kuma suna da kirki da mutanen waje Allah maɗaukaki yana kiran mu gaba ɗaya duk masu zunubi masu zunubi ne zunubai suna da yawa kaba'irai suna da yawa masu cin dukiyar riba masu luwaɗi masu maɗugo masu zinace-zinace masu dukkan zunubin da Allah bai ya so masu annamimanci masu rashawa masu dukkan zunubi Allah ya kira mu gaba ɗaya mu bayinsa ne ul ka ce da su ya ibadiyar ladina asrafu ala an ya ku bayi na waɗanda suka yi barna ga kawunansu la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah Allah madaukaki yana kira mu ayar furqan yana cewa illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سيدي وإن دا سكا توبا daga zunuban da suka yi suka yi imani suka kyautata aikinsu Allah ce yana canza mugan ayyukan da suka yi zuwa kyawawa saboda haka mu zamanto masu canza halayenmu wannan wata na Ramadan lokaci ne na muraji'an kawunanmu lokaci ne na binciken halayenmu lokaci ne na neman me za mu yi mu rabota a wajen Allah barna ta yi yawa zunubai sun yi yawa zahar alfasadu hilbari wal bahar bima kasabat aidin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah madaukake ke jarraba mu daga abubuwa iri iri saboda zunuban mu saboda barnan mu saboda sabon mu saboda tawayen mu yau mutane suna kuka ya za a ce kada mu yi sallah a juma'a a cikin jama'a to ana sallan ma nawa ba sa salla a cikin musulmai an ce ku zo ku yi salla ana kira su salla sau biyar ma nawa ba su fita ba amma yau da aka ce ku yi salla a gida ko ku zauna ku yi juma'a ba juma'a ku yi salla a gida sai kaga wasu suna ya za a hana salla shi kuma fa a lokaci biyar ɗin bayya zuwa salla asbahi bayya hallara a cikin jam'i amma yanzu ya tashi yana faɗa me yasa aka yi haka ba haka ake so ba ba hana salla ba kowa zai yi sallah amma cewa aka yi kada a haɗu haɗu wanda zai ana gudun kar ya zama dalili na yaɗa cuta wannan ita ce aka yi magana ‘yan uwa mu koma ga Allah Allah yana son mu Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala ya busutu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahar wa ya busutu yadahu bin nahari li yatuba musii'un layl madaukakin sarki yana shimfida hannunsa hannun zatinsa wanda ya cancanta da siffar zacinsa a cikin dare yana shimfidawa domin masu zunubi da yamma cikin yini su tuba gare shi ya karbi tubansu haka Allah yana shimfida hannunsa a cikin yini domin wanda suka yi zunubi da daddare su tuba domin ya gafarta musu Allah ya buɗe kofar tuba ba a rufewa sai ran da rana ta fito daga mafaɗanta idan rana ta fito daga yamma to lokaci ne da za a rufe kofar tuba amma in ba haka ba kofar tuba na buɗe malamai sun yi bayani cewa kofar tuba iri biyu ne ɗaya kowa yana nashi ɗaya kuma na dukkan mutane ne na kowa da nashi shi ne kofar da za a rufe wa mutum lokacin da ya zo mutuwa idan mutuwa ta zo mutum rai ya zo gargara ya ga zai mutu idan ya ce ya tuba ba za a karbi tuban shi ba shi yasa Allah madaukaki yana cewa وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Allah ce bai zama tuba ba daga waɗanda suke cewa sun tuba a lokacin da sun ga mutuwa idan mutum ya ga mutuwa tukun ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba amma a halin lafiya ka tuba tuba na gaskiya kai nadama Allah madaukake ce يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا كودن da suka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take babu koma babu komai daga wannan tuban tuba da malami ke cewa kamar zaran bunu aka zare bunu sinkin nan ɗaya aka zare a hankali in ka ci za ka mayar sai dai ya karye ba zai koma yadda ka zare shi ba haka idan ka tuba ka bar zunubin kenan ba za ka koma ba sai dai in wani zunubin ne za ka aikata shi ma ka tuba daga gare shi Allah maɗaukaki yana cewa ya bada adam ya kai ɗan adam innaka mastaghfartani ghafartu laka wala ubali ya kai ɗan adam kai matukar kana neman gafarata zan gafarta maka ba tare da na damu ba bani kulawa matukar kana neman gafara ina karban tubanka Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah ya fidda kauna daga rahmar Allah yake shine mutum ya ce zunubi na yayi yawa ai Allah ne ba zai gafarta min ba wannan kuskure ne Allah yana gafarta zunubai idan mutum ya fidda tsammani daga rahmar Allah to wannan mutum ya burcewa Allah ya kunta rahmar Allah wannan ma zai zama dalili na halakarsa mu duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya zo ya tambaya ya kashe rai 99 yana neman ya tuba shin Allah zai karbi tuban shi ya je samu wani mai bauta jahili yace nayi kashe rai 99 in na tuba Allah zai karbi tuba na yace a a ina sai kashe wannan mai fatawan ya cika 100 da shi ya sake tambaya aka nuna masa malami da ya tambayi malamin malami yace eh Allah zai gafarta maka ya je ya tuba Allah ya karbi tubansa har ya je yana garin neman tuba garin tuba har mutuwa ta ɗauke shi mala'ikan rahama da mala'ikan azaba suka yi musu mala'ikan azaba ya ce ai ya kashe rai ɗari tun da yake bai taɓa aikata alkhairi ba mala'ikan rahama ya ce ai ya tuba ne yana neman komawa ga Allah wani saboda haka ne zan kai shi aljanna suka yi musu Allah ya sa mala'ika ɗaya ya zo a siffar mutum ya yi hukunci tsakaninsu ya yi hukunci ƙarshe kuma aka ɗauke shi a cikin ɗan aljanna wannan ba karamar rahama ba ce saboda haka fidda tsammani daga rahamar Allah musiba ce kada ka ce Allah ba zai ban lafiya ba kada ka ce Allah ba zai ban kuɗi ba kada ka ce Allah ba zai bani ɗa ba kada ka fidda tsammani Allah shi ya ce ka roke shi wa ƙara rabbukum ud'uni astajib lakum shi Allah ne ya bada umarni mu roke shi in muka roke shi zai ansa mana yace mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka mu koma ga Allah wajen addu'a mu koma ga Allah wajen tuba mu koma ga Allah wajen neman biyan bukatun mu Allah yana karban mu yana ansa addu'ar mu yace mana la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah madaukake yana gafarta zunubai gaba daya baya ganin girman zunubi a'a a dubi girman rahamarsa subhanahu wata'ala innahu lalle shi Allah huwal ghafurur rahim shine mai yawan gafara kuma shine mai jin kai subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ya gafarta mana muna roƙon sa kuma ya ji kanmu da falalansa da jikansa na'am wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu qabla an yatiyakum al'adabu thumma la tunsarun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة وأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ففي جهنم مثوى للمتكبرين
a nan kuma Allah maɗaukaki ya ƙara kwaɗaitar da mu cikin wato komawa gare shi da kuma rungumar ibada da ya wajabta mana ya ce wa anibu ila rabbikum ya ku bayi ana kiranku ku koma zuwa ga ubangijinku Allah anibu ay irji'u ila Allah wastaslimu ilayhi subhanahu wa ta'ala ku yi istirja wato ku yi ruju'i ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta wajen ansa kiransa ta wajen rungumar ibada da ya shar'anta muku wa aslimu lahu ku miƙa wuya gare shi ai istaslimu lahu ku yadda wannan shine addinin musulunci al-islam huwa al-istislamu lillah wal inqiyad lahu bit-ta'a wal khulus min ash-shirk wannan shine musuluncin miƙa wuya ga Allah yadda da abinda Allah ya wajabta maka ka yadda kai bawa ne na Allah Allah ya ce ka yi sallah na yadda zan yi sallah ya ce ka yi azumi na yadda zan yi azumi ya ce ka nisanci ƙarya na yadda zan nisanta yi kaza na yi bar kaza na bari dukiya ni na baka lokaci kaza ka cire adadi kaza ka baiwa mutane kaza ka ce na aikata wannan shine istislam din ka duba lokacin da Allah Allah madaukake jarrabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim ya dauki lokaci yana addu'a Allah ya bashi haihuwa da Allah ya bashi ɗa don Allah ya ƙara jarrabansa sai nuna masa a mafarki yana yanka ɗansa ka gade musiba ce ɗan kaɗai cilo kana neman Allah baka ya baka ya kai lokacin da za ka ji daɗi ya taimaka maka aka ce kama shi ka yanka da ya zo ya gaya wa ɗansa ni na yi mafarki ina yankanka ɗaya ce ka yi abin da Allah ya umarce ka ka ga miƙa wuya kenan sai Allah ya zo yana ba mu labar sai ce falamma aslama wa tallahu lil jabin yayin da suka miƙa wuya aslama kenan wa aslimu lahu din kenan yayin da suka miƙa wuya uba ya yadda da yanka ɗansa don neman yaddan Allah ɗa ya yadda mahaifinsa ya kwantar da shi ya yanka shi don ya samu yaddan Allah tunda umarnin babansa umarni ne na Allah wannan duka jarrabawa ce yayin da suka yadda suka miƙa wuya aka kwantar da Ismail za a yanka sai Allah ya kira Ibrahim wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ya Ibrahim lalle ka gaskata wannan mafarkin da kai ka bi umarni saboda haka ba sai ka yanka danka ba me Allah zai yi da dan in aka yanka shi me Allah zai yi da jinin in aka zubar me Allah zai yi da jin ciwon Ismail me Allah zai yi da jin zafin rashin da da Ibrahim zai ji jarrabawa ce saboda haka duk abin da Allah zai dora mana jarrabawa ce kayan rashin lafiya mahaifinka ya mutu yatimarka ta mutu matarka ta mutu dukiyarka ta salwanta me ya same ka jarrabawa ce daga Allah ka yadda ne ka miƙa wuya ga Allah ko ka fara kame kame ne in ba don wane ba da kaza bai same ni ba ai wane ne mun shirri ai wane yayi mun baki wannan yayi mun kaza ka manta da Allah kenan ka mai da lamarin ka ga halitta wannan ba shi ne abin da ake so ba wa aslimu laha ku miƙa wuya zuwa ga Allah wannan miƙa wuyan fa yana da iyaka ba lokacin da ka ga dama ne za ka ji bari miƙa wuya ga Allah ba yadda da yawa mutane haka suke mutum idan ya samu daman saɓawa Allah daman handa ma dukiyar mutane zai ce to ai wannan wata dama ce bari mu yi ai zai wuce ya ta yi ya ta hambada ya ta hambada ya ta hambada yana ganin lokaci zai zo da zai ce ya daina alhali kuma ana ƙara masa buri lokacin da zai zo ya ce zan tuba a lokacin kuma ya riga ya makara saboda haka wa aslimu la ku miƙa wuya ga Allah har zuwa yaushe min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsaru tun gabanin wata azaba ta zo muku azabar wuta daga Allah ta zo muku na kiyama a lokacin kuma ba za a taimake ku ba a lokacin babu kofar karban tuba a lokacin babu aikin da zai amfane ku bari in yi sallah bari in yi sadaka ba zai yiwu ba rabbir ji'un la'alli a'malu salihan bima tarakt mutun zai ci Allah kamar da ni duniya ko zan yi aikin kirki nayi nayi gina a gida a Abuja nayi gida a Dubai nayi gida a gari kaza jihohi kaza na sai latest motoci nayi aje kudi na a kasar waje da gida ya Allah ka bani dama in gina makaranta ɗan islamiyya sun zo sun nemi taimako nayi musu izgili marayu sun nemi taimako nayi musu dariya ya Allah yau ni ma zan bar ƴaƴana marayu ba ni dama in yi sadaka ba zai yiwu ba la'alli amalu salihan fi matarakt mai yiwuwa zan yi aikin kirki cikin abin da zan bari ba zai yiwu ba da a ce kalla inna ha kalimatun huwa ƙa'iluha magana ce ke faɗinta amma babu daman gyara saboda haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu gyara wa aslimuna min qabli an yi atiya kuma al'azab tun gabanin azaba ta zo muku sun malatun tsoron ba za a taimaka muku ba mutum zai nemi taimako ba zai samu ba zai ce ina ma da na bi shiriya ba zai yiwu ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kone suka imani an fiƙo min marazaknakun ku ciyar da gabin da muka arzuta ku min ƙabli an yi a ta yawon tun gabanin wani yini ya zo muku a wannan yini labai ulfihi babu cinikayya a ciki wala hulla babu masoya babu soyayya da za a taimaka wa juna wala shafa'a babu ceto a wannan rana wal kafirun rahmu zalimun kafirai su ne azzalimai a wannan lokacin saboda haka mu koma ga Allah Allah ya ce mutum zai ce fa ya kula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya Allah ina ma da ka jinkirta min in yi sadaka in ba da zakka in zama daga salihan bayin Allah in je in yi aikin haji in diga sallah cikin jami'i in je in samu karatu in nemi ilimi mutane suna zuwa karatu ni na ki zuwa ana sauraron darasi na dauka ba san abin da suke yi ba ashe sun san abin da suke yi yanzu na gane bari in gyara wallahi in uwa mutuwa kamar bacci ne mutuwa kamar bacci ne gara bacci zaka ji shi zaka shirya masa amma mutuwa fa kamar irin gengedin da zai dauke ka baka sani ba kana zaune sai ka ji idon ka ya rufe hakan nan mutuwa ma kana zaune sai ka ji ka mutu kawai sai ka ji ka a lahira ina ne nan lahira ban shirya ba ai dama ba a shiri shi yasa Allah ce min qabli an ya'tiya an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta zo muku thumma la tansurun Allah ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku al'umma ku bi mafi kyawun abinda aka saukar muku daga ubangijinku ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum wannan ahsan din ababin sa ne tafdil mafi inganci mafi kyawu duk littattafan da Allah ya saukar da su suna da kyawu amma alkur'ani shine mafi kyawunsu alkur'ani ya ɗora a kansu ya zo da nasu ya ƙara akan nasu ya shafe nasu ya saukake nasu ya zo da abin da ba su zo da shi ba shine littafin da na ƙarshe ƙarya ba ta shiga cikinsa duk canjin duniya duk lalacewan duniya babu littafin da ba a canza ba an sa maganar wani da wacce an goge an sa abin da aka so tsohon zamani sabon zamani alkur'ani zamani bai tasiri a kansa yau shekara dubu da ɗari hudu da nawa da hamsin da hudu dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya na hijira ne ka ƙara sha uku na kafin hijira dubu da ɗari hudu da hamsin da hudu da fara saukar alkur'ani har yau ƙur'ani ba a samu gyara a ciki ba har yau ba a ƙara ba ba a rage ba izinsa sittin ɗin nan ne suransa hudu nan ne akwai ƙari ko canji babu babu wata dogo sura da aka ce bari mu rage babu wata gajeruwa da aka ce bari mu ƙara ba taɓa gajiyawa ba musulmai duniya suna karanta suratul fatiha sau biyar a sallah ko sallah biyar sau goma sha bakwai sau goma sha bakwai mutum yake karanta fatiha a sallah farilla amma ka taɓa jin wani ya gaji da fatiha limami a masallaci idan ya ce allahu akbar a karatun magariba ko isha'i ko asbahi abinda ma mu suke so su ji a bakin imam shine alhamdulillahi rabbil alamin ko ba shi bane idan da imam zai ce ya ayyuhan nasu sai ka ji subhanallah ko ya ce alif lam za a ce subhanallah zai ce qul huwallahu ahad za a ce subhanallah amma yace alhamdulillah rabbil alamin ko zai yi tsit sau goma sha bakwai a sallah farilla kadai ba a gajiya ba ba a kosa ba saboda haka qur'an ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum qur'an ya zo da ajaib ya zo da abinda yake ilimin dan adam bai kure ba har yau har yau ilimin dan adam bai kure qur'ani ba sai dai qur'anin ne ke kure ilimin dan adam yanzu cuta ta bayyana ana wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mai yawan mutum zai ce irin wannan musiba ba a sani ba qur'ani bai magana ba Allah zai ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min kaga anan Allah ya ce idan wani lamari ya zo musu na tsoro ko aminci su je suna ta yadawa suna maganganu Allah ya ce da za su mai da lamarin ga wanzan Allah da waɗanda suke masana lamarin da waɗanda suka sani za su yi bincike su yi bayani yanzu mu ana zancen corona wa ya kamata yi magana akan corona likita masanin lamarin idan ni na yi magana akan corona sai dai abin da su suka faɗa don corona bai zo mana da halal da haram ba ko kuwa bai zo mana da wajibi da mustahabi ba sai dai zai shiga a cikin hukunce-hukuncen shari'a addini ya yi magana da corona a cikin umumat da ƙar'ani yake magana a kowane zamani da su saboda haka wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku yi imani ku bi mafi kyawun abin da aka saukar da shi gare ku daga ubangijinku Allah shine alqur'ani ya ku al'ummar alqur'ani mu bi alqur'ani mu zauna lafiya mu bar kame kame mu bar bin wani da wancan babu wanda ya san gaskiya kamar Allah da ya faɗi gaskiya Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal qur'ani gaskiya ne babu ƙarya ciki babu kokanto ciki larai ba fihi to amma ya zami mu samu shiryar ƙur'ani sai mun fahimci alƙur'ani a bakin waɗanda suka fahimci ƙur'ani mu saurari alƙur'ani daga bakin malaman da suka san alƙur'ani ba daga bakin malam malam ba wanda shi bai san ƙur'anin ba ya ɗauki ƙur'anin jarinsa na neman kuɗi da shi Allah ce wattabi ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar da shi gare ku daga ubangijinku shi da alquran alazim min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun gabanin azaba ta zo muku abazata baghtatan azaba za ta zo ne abazata baka ankara ba kwatsam sai kaga azaba a cikin gida wannan cutar za mu dinga bada misali akan ta domin ta isa aya kafin ta zo wa ya san za ta zo da mutane sun san corona za ta zo da wata ɗaya wata biyu ba sai a yi shiri ba amma ana ji kamar ba za ta zo ba hakan na rashin lafiya yau kana lafiya gobe sai ka zama kana ciwon ciki lokaci ɗaya ne ya zo ba a ce maka rana kaza lokaci kaza ƙarfe kaza cikin ka zai fara ciwo ba a gaya maka ba haka kuma azabar Allah kana cikin bacci tana iya zuwa kana cikin tafiya tana zuwa to gabanin wannan mutum ya yi tanadi to me yasa ake gaya mana mu yi tanadi mu bi umarnin Allah mu nisanci abin da Allah ya hana Allah ce kada azabar ta zo ku zo kuna ba da hanzari idan azabar ta zo an ta kula nafsun don gudun kada wani lokaci azabar ta zo wani rai ya zo yana cewa ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ya kaitona ya asarata ya taɓewa na gami da abin da na jinkiri a hakkin Allah fi jambilla a ɓangaren Allah a sashin Allah abin da Allah ya ɗora min in yi ban yi ba ya kaito na ya taɓewa na ya zan yi in gyara kana gani iyayenka da tare da kai baka ba da hakkinsu ba sun mutu sun barka Allah ya kama ka akan hakkinsu kaga lokacin da suna raye kana da dama iyalanka kana da dama dukiyarka kana da dama makotanka kana da dama duk wani abu da Allah ya ɗora maka na ibada kana da dama yau muna cikin azumin ramadan wani zai ce akwai zafi ba zan iya ba ya je ya kwanta ya sha ruwan sanyi ya ci abinci da ya yi azumin lafiya ce gare shi da ya yi azumin alkhairi ne gare shi sai zai na cewa an taƙola nafsin ya hasrata irin wa'annan rayuka da suka taɓe ba su bi Allah ba ba su hannu ga abin da Allah ya hana ba za su ce ya kai ya asaranmu ya taɓewanmu akan abin da muka bari a jambin Allah wa in kuntu lamina saghirin kuma alhali da na kasance mai izgili ina gori ga masu ibada ina gori da masu kula da iyayensu ina gori ga masu zuwa makaranta ina gori da masu ciyar da dukiyarsu in an ce a taimaka fi sabilillah wannan ya cire ya bayar kamar alladina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati wani in ya bada kadan da yake da shi za a ce a wannan ai yayi kadan wani ya cire bada da yawa a wane kullum an ce taimako bi sai billah sai ce na bada kaza ai wannan riya ne shi ba zai bayar ba yana tarawa to yana cewa ashe da na ga mutane suna aikin alkhairi ina musu izgili ashe ni ne na bar hanya wa in kuntum lamina sakhirin ashe na kasance mai izgili ne au kula ko kuma ran yana cewa law anna allah hadani lakuntu minal muttaqin da Allah ya shirye da ni da zan zama cikin bayansa masu takawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ahlin nar yara maq'adahu fil janna fayaqul duk wani dan wuta zai ga gidansa a cikin aljanna idan da ya bi Allah ga gidansa aljanna idan ya ga gidansa a wuta sai ya ce law anna Allah hadani ina ma da Allah ya shirye da ni zai shiga aljannan nan bayan ya ga aljanna fatakunu alaihi hasra sai ya zama tabewa da asara gare shi saboda haka mu yi tanadi kada ya zamanto abin tabewa gare mu Allah ya ce an taqula aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin da Allah ya shirya ni ni da na zama cikin bayinsa masu takawa aw taqula ko kuma ran yana cewa hina tara al'azaba yanda ya ga azabar Allah law anna qarra ina ma da a ce ina da daman komawa duniya karra ay raj'atan ila ad-dunya ina ma da akwai daman komawa duniya fa akuna minal muhsinin sai in zama daga cikin bayan Allah na kware masu kyautatawa Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kamar masani ka dauki misali akan ka a gadan asibiti da mutum yana wasa da sallah sai gashi a kwance a gadan asibiti ko gashi kwance a gida ba lafiya yana jin kiran sallah sai ce kai aida ina da lafiya aida na je masallaci aida ina da lafiya aida na yi kaza da yayi kuɗi bai yi aikin alkhairi ba ya zo ya rasa kudin sai ya zo na yana cewa ga aikin alkhairi ta ce ina ma da ina da kudi na yi to Allah zai jarraba ka da ya ɗauki lafiyan yanzu ya mayar da ya kawo rashin yanzu ya kawo kudin ya ga me za ka yi ka ga rashin ka ga samun me za ka yi a ciki shi ne Allah ya ce mutum zai ce ina ma da a ce akwai daman komawa zuwa duniya lau annali qarra da a ce na zama koman duniya kamar da yadda suke cewa ya Allah birji'unni la'alli amalu salihan da muka faɗa mutum zai ce Allah kamar da ni duniya Allah ya ce walau ruddu la'adu liman hu an wa innahum laqadibun ko da an mai da su duniya za su koma kan sabon nan da suke yi ƙarya suke yi yanzu ba suna neman komawa duniya don tsoron Allah bane ba suna neman komawa duniya don imani bane suna neman komawa duniya don tsananin azaban ne azaba tana daukewa za su mance da Allah Allah madaukake ce an taqula nafsun aw taqula hina tara al'azaba law anna li karra fa akuna min almuhsinin yace da ina ma da na samu dama in zama cikin bayin Allah masu kwarai sai Allah ce bala tabbas haqiqa qad ja'atka ayati da haqiqa ayoyina sun je maka ayoyi sun zo maka ayan qur'ani gashi nan hadisan annabin ga sunan malamin masu wa'azin ga sunan dare da rana a dukkan yaren da kake ji an karanta maka an fassara maka an yi maka a hankali an yi maka da zafin an yi maka a sircin an yi maka a boyen an yi maka da daddaren an yi maka da ranan an yi maka cikin jama'an an ce sai dole ka zauna a gidanka sai dai ka ji a talabijin ko a rediyo duk an yi ya zan maka wa'azi bala kad ja'atka ayati ayoyina sun je maka mai yiwa da a ce da ba a wa'azi cikin jama'a ne kullum mutum zai ce ai ban ji wa'azi ba ai an hana mu ne mu je mu saurari wa'azi shi yasa ba mu je ba to shekaru goma ishirin da kuke zuwa kuna taruwa ana wa'azi kuna kabbara me ya canza muku a rayuwarku me ya canza muku a rayuwarku ina aka ga alama cewa eh ku na kwarai ne yau lokaci ɗaya da aka ce ba za ku fita ba kuna cewa to ayin an hana mu an hana mu sauraron wa'azi ba hana ku ba midiya za ta kai muku hanyoyin sadarwa za su kai muku shin za ku fi yin aiki a hanyar sadarwa fiye da zuwan da kuke yi ne Allah ne yake gadin ku shi zai ga halin da kuke ciki yace bala tabbas qad ja'atka ayati ayyuna sun je maka duk wanda wa'azi ya zo masa bai yi aiki ba zai nemi komawa duniya a lokacin da koma ba za ta yi amfani ba sai Allah ya goranta masa zai ce ayoyina sun je maka amma me ya faru fakadzabta biha ka ƙaryata su wastakbarta kai girman kai kana ganin kafi karfin ka bada zakka kafi karfin ai maka wa'azi kafi karfin ka dade kafanka ka saurari darasi ko ka je masallaci ka hada ka fada da talakawa kana jin kafi karfin wane da wannan wancan yau gashi nan ka zama kaskantaccen bawa kowa ya zama wato yana ɗaukan abin mamaki a tare da kai qad ja'atka ayati fakadzabta biha ka karyata su wastakbarta kai girman kai wa kunta minal kafirin ka kasance daga cikin kafirai game da abin da suka zo maka yau ranar nadama ce da nadamar ba za ta yi amfani ba Allah ya kiyaye mu daga nadamar kiyama na'am ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازهم لا يمسهم السوء ولا هم
Allah madaukake ce wa yawmal qiyamati kuma ran tashin kiyama taral ladhina kadhabu ala Allah zaka ga wa'inda suka yi wato Allah ƙarya wujuhuhum muswadda fuskokin su baka kikiran tasudu fihi alwujuh wato wasu fuskoki za su yi baki kirin kamar yadda Allah madaukake fada yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ran kiyama rana ce da wasu fuskokin za su yi fari za su yi haske wata suwadda wujo wasu fuskoki kuma za su yi baki kiran fa amma alladhi naswaddat wujuhum amma wanda fuskokin suka yi baki kiran din nan za a ce da su akafartum ba'da imanikum yanzu kun kafirce wa Allah bai cin da kun ce kun yi imani kun ce kun yadda da Allah amma kuka yi wasa da alqur'ani kun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuka karyata hadisansa mutum zai ce ya imani da Allah amma yana wulakanta qur'ani wasa da alqur'ani rashin gaskata alkur'ani izgini da alkur'ani jefa kur'ani wajen najasa rubutun kur'ani da najasa irin wannan duk ana yi don neman biyan bukata wannan wulakanta alkur'ani ko kuma a kirkiro magana da Allah bai faɗa ba a ce Allah ne ya faɗa annabi bai faɗa ba annabi ne ya faɗa jahili ya ɗauka Allah ɗin ne jahili ya ɗauka annabi ɗin ne a ce duk ba ɗaya ba ne Allah ce ta wa yawmal qiyama a ranar qiyama tara alladhina kadhabu ala Allah wayanda suka yi wa Allah ƙarya wujuhuhum fuskokin su muswadda baka kiran duk wanda ka ganshi a filin qiyama da bakin fuska to wanda yayi wa Allah ƙarya ne kuma Allah zai shafe haske fuskar su tun a duniya daga zakatan masu imani duk farin su mai imani ba zai ga haske a zakatan su ba ko a fuskokin su ba zakata ba a ganin zakata amma wanda bai bin tafarkin Allah ko a duniya ba yi da hasken imani a fuskarsa balle kuma don tashin kiyama Allah ce alaisa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin shin a cikin jahannama ba akwai masauki ga masauki ba ga masu girman kai tabbas ya Allah akwai wajen masauki ga masu girman kai ga ayoyinka a cikin jahannama Allah ya kiyaye mu bayan Allah ya mana bayani makomar waɗanda suka butace masa sai ya ce wa yunajjillahu alladhina taqaw Allah maɗaukakin sarki zai kare zai kiyaye yunajji sun manunajji rusulana wa yunajji Allahu ladhina taqaw hakan na Allah zai tserar zai kiyaye su wane ne alladhina taqaw waɗanda suka yi kiyaye suka kiyaye dokokin Allah bi mafazatihim da sa'adarsu da rabotansu a wannan rana ta tashin kiyama da wayancan suna cikin bakin fuska suna cikin azaba su masu imani la ya masu su mugunya ba za ta shafe su ba bakin ciki ba zai shafe su ba tashin hankali ba zai shafe su ba ran tashin kiyama za a ce bushra kuma yau jannatin tajrimin tati al'anha albishirinku a yau farin cikinku a yau aljanna ce ƙoramai na gudana ƙarƙashinta mutum zai tashi a kabarinsa ma mala'iku suna raka shi ana raka su zuwa aljanna masu imani Allah maɗaukaki zai sa mala'iku suna raka su a cikin aljanna mala'iku suna tarbansu mala'iku suna tarbansu suna musu albishirinku suna musu sallama wal mala'ikatu ya dukuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum bimma sabartun fani ma'akubar dar a da yi salamun alaikum tibbatun fadukuluha khalidu wannan makomar 'yan aljanna kenan a lokacin da Allah ya ce mujrimai mushrikai kafirai wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda kora su za'i irin yadda ake koran bakon shanu idan mutum yana da garke ya zuba wa shanunsa abinci sai ga dabbobi ba da garkensa ba sun zo ai koran su zai haka ake koran waɗanda suke ba ‘yan aljanna ba zuwa wuta Allah ya kare mu. Allah ce masu imani la ya masu so mummunan hali ba zai shafe su ba wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba saboda halin da suke ciki na ni'ima na'am الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك وتك- ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
Allah madaukaki yace Allahu khaliqu kulli shay Allah madaukaki shine mahalicin dukkan komai khaliq al-mukhtari' lil ashiya'i min al-adam ila al-wujud shine mai kirkiran ababai daga babu zuwa samuwa da babu babanmu Adam Allah ya samar da shi da babu ummina Hawwa ya samar da ita da babu ƴaƴan Adamu Allah ya samar da su duniyan nan da babu ita Allah ya samar da ita coronavirus da babu ita Allah ya samar da ita Allahu khaliqu kulli shay komai Allah ne halice shi inna allaha khalaqa kulla sani'in wa san'ata Allah shi ya halici dukkan mai sana'a da sana'arsa masallaci wa halice shi Allah mota wa halice ta Allah zaka je masallaci ai gini aka yi kafinta da birkila da plumber da electrician ne wa halice su wa halici kayan aikin wa halici karfin aikin wa halici fasahan aikin wa ya ba su lokacin su zo su yi aikin duk na Allah ne wa mata sha'una illa an ya sha Allah ba abin da kuke so ne zai kasance ba sai abin da Allah yake so yadda Allah ya so haka zai kasance saboda haka Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai da komai wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan shi kuma wakili ne akan dukkan komai ma'ana lamini ne mai jibintan lamari ne na kowa da komai ya halici kifi a ruwa bai hana musu abinci ba kifi bai ya fita daga ruwan Allah ya masa abincinsa a cikin ruwan ko ba haka ba ne kifi yana hawa bishiya ne rabon kwado rabon kwado bai hawa sama aka ce wani aka ce masa rabon kwado ya ce yana cikin ruwa ito rabon kwado bai hawa sama me yasa saboda kwadon Allah bai musu fifike ba amma tsuntsun da Allah ya masa fifike rabonsa zai tashi a sama fari na tafiya a sama tsuntsu na tafiya a sama sai ya zo ya kama farin a sama ka duba shaho na tafiya a sama tsuntsu a sama zai kama bal shaho da Allah ya mata ikon kama kifi a cikin ruwa ba ma a cikin ruwa a sama ba irin wannan kifaye masu faɗin nan da suke kwanciya kamar tabarma ɗin nan subhanallah tsuntsu a sama Allah zai nuna masa don Allah ya abinci sa wannan shine arzikinsa din sai ya tashi daga sama zai zo yadda zaka harbi wani abu in ya zo zai shiga ruwan sai ya miƙe kafansa din ne zama seti da bakinsa haka zai zo ya nade fukafukinsa tsut ya shiga har ya je karkashin ruwan ya kama wannan halitta fita da shi kunkuru ba bayansa yana da kauri ba amma wannan shahon Allah ya mata dibara za ta kama kunkuru idan za ta caka ba ta da ƙarfin da za ta huda sai ta ɗauki kunkuru ta je sama ta je wajen dutse ta sake shi akan dutsen ya zo ya faɗi ya fashe ta sauka ta ci wa ya ba ta wa huwa ala kulli shi'in waki ya halici komai ya lamincewa komai da kowa arzikinsa saboda haka karka ji tsoron arzikinka na ga Allah ne in ka ga ka rasa to ka dubi halinka ko da imaninka ne ko da hanyar da kake bi ne lahu maqalidus samawati wal ard yana ga Allah ne maqalid maqalid aka ce sune mafatih mabudan wa indahu mafatihul ghaibi mabudai duka na hannun Allah wasu ka ce maqalid shine khaza'in taskoki na abubuwa duk na Allah ne wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum taskar komai na ga Allah subhanahu wa ta'ala maqalid na sammai ruwa iskokai arziki ajali ayyukan bayi wal ardi na ƙasa arzikin ƙasa na kowane iri na ruwa ne na dabbobi ne na abin da ake ci ne na abin da za a nutso ne ko za a tona ne a cire kamar wato albarkatu na cikin ƙasa duk makalin nasu yana ga Allah kuma Allah da ya yi mu a ƙasashe daban-daban kowace ƙasa Allah ya mata arzikinta a ƙasarta kowace al'umma Allah ya mata arzikinta a ƙasarta shi yasa mu a ƙasarmu irin abincinmu ya dace da mu yayin da muka bar abincinmu za mu wahala mu a cikin ƙasarmu abin da muke noma gero dawa masara shinkafa ko wa'annan idan su ne muke ci muna da lafiya amma idan muka ce abincin wasu ƙasashe ne za mu kawo da su za mu dogara sai kaga mun kamu da cututtuka su kuma haka Allah ya musu nasu abincin dabbar ruwa na da abincinta na tudu na da abincinta halittun sama na da abincinsu halittan da baya da abinci shine mala'ika ba ci ba sha Allah bai yi su don wannan ba amma dukkanmu Allah ya mana khaza'in namu na hannunsa له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله وان suka kafirce wa ayoyin Allah ulaika humul khasirun law innan sune masu asara masu tabewa inji Allah subhana ulka ce da su wa'annan da suke kiran ka wajen bautawa wani Allah afa ghayra Allah ta'muruni a'bud shin wani Allah kuke kira na inje in bautawa ayyuhal jahilun ya ku wa'annan jahilai mushrikai ne da jahilcin su suna kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai bauta wa gumakansu wani lokaci su masu zo su bauta wa Allah wani lokaci sai kuma kowa ya koma ya zauna akan addininsa shi ne dalilin saukar faɗin Allah ƙul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum wal yadin ƙul kace da su afa ghayra allahi ta'murun wani Allah za ku kira ni in bautawa ta'murun wato wannan ta'amuruni nun din nan mushaddada an kira ta haka ne saboda nun biyu ne ta'amuruna ni kuna umurtana ku kuke umurtana sai aka zo da shi ta'amuruni ayyuhal jahilun wannan ya nuna duk wanda yake kira wajen bauta wani Allah shi jahili ne kira zuwa bautawa Allah shi kadai shine ilimi shine tauhidi shine lafiya kuma Allah da ya halice mu kokolwar mu tana son gaskiya Allah ya ce mu yi gaskiya yayin da mutum yana yin gaskiya ne zai samu kwanciyar hankali duk lokacin da mutum yake yin akasin gaskiya akasin tauhidi to kai samu matsala tare da shi zatinsa shi kansa din ma Allah ce aikin kira wajen bauta wani Allah aiki ne na jahilai wala qad uhiya ilayka kuma Allah yake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam kuma lalle da hakika an yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga wasu al'ummu ma'ana annabawa da manzanni da suka riga ka duk an yi musu wahayi abinda aka yi musu wahayi abu ɗaya ne la'in ashirakta lalle wallahi idan da a ce za ka yi shirka la ya haɓaton na amaluka lalle aikinka zai rushe la ya haɓaton na amaluka lalle aikinka zai rushe wala takunan na minal khasirin sannan kuma za ka kasance daga cikin waɗanda suke taɓe suka yi asara wannan wa ake gayawa munzu sallallahu alaihi wasallam an gayawa kowane annabi Allah ya sani annaba ba za su yi shirka ba ya san su ma'asumai ne amma Allah ya faɗi haka don mu san cewa shirka babu zunubin da ya fi girma ba abin da Allah yake kyama kamar shi duk da darajar da Allah bai wa annabawa iya ce idan suka yi shirka sun taɓe me kake tsammani da kai da ba ma'asumi ba ne kai da ba annabi ba ne kai ba kai zamani da annabi ba kana ganin ka shirka zaka zauna lafiya kalla wallah babu zaman lafiya ga wanda ya shirka Allah ya kiyaye mu daga shirka Allah ya ce mutum yin da ya shirka zai taɓe zai yi asara sai ya ce balillaha fa'abud a'a kada kai wa Allah tarayya Allah fa'abud ma'ana ka bauta wa Allah shi kaɗai wa kun mina shakirin kuma ka kasance mai gode wa Allah a cikin ibadan da kake yi balillaha fa'abud na ma'ana akhlis al'ibadata lillahi wahada ka tsarkake ibadarka ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala sannan ka kasance cikin masu gode wa Allah domin Allah shi ne ya dace da kai ga bauta masa shi ya dace da kai ga tauhidinsa ba dibararka ba ne ba ƙarfinka ba ne zalika min fadlillahi alaina wa alan nas wajibi ne mu gode wa Allah akan shirye da ya mana mun gode wa Allah Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwa ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya wanzar da lafiya a cikin kasar mu wayannan cutuka da muke ji Allah ya kare mu wayanda suka jikata Allah ya ba su lafiya wayanda suka riga mu kuma a ciki Allah ya ba su arzikin shahada walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin wassalamu alaikum wa rahmatullah